annahu qala sai na rasulullah yana cewa awwal ma kataba alqalam farkon abin da alqalamin alqadari ya rubuta bismillahir rahmanir rahim fa idza katabta kitaban duk lokacin da za ku rubuta wasiƙa fa kutubuha awwaliya farkon ku rubuta bismillah wa hiya miftahu kulli kitabin anzala shine makullin duk wani littafi da aka sauke walamma nazala biha jibril yayin da jibril ya sauke ta a adrasan sai da ya mai da ita sau uku wa kala yace hiya laka wannan bismillah ya rasulullahi naka ne wa li ummati ga al'umanka famarhum ka amarta al'umanka Allah ya da uha su daina kyale bismillah fi shay'in cikin wani abu min umurihim daga al'amuransu fayin ne lam a da haɗar fata aini ni ba na baranta daidai da ƙiftawan idanu manzo an tun lokacin da aka sauke ta ala abika adamu alaihi salam ga babanka annabi adam tsira da amincin Allah wa kazalika al malaikatu haka malaiku ma ba sa barin bismillah kaza wannan din ya bazo mana ne fi baharul ulum daga littafin da ake kiransa da kogin ilmai wa qala baru ahlul ma'rifat shahin malamin masana ma'rifa sun ce albasmala ta ita bismillah kalimatin kalma ce kudusiya tsarkakekkiya min kanzul hidaya ya zo daga taskar shari'a wa qilatan cancan dine rububiya na rububiya min qalil wilaya daga cancan dine wilaya wa tillatin tsanantuwa ce qaribatan makusanciya li ahlil inaya ga abuta ce muku wa rahmatan kasatan bismillah rahama ce kebabiya لأهل الجناية كما أبو تاتا أدي وهي آيات عند الشافعي أقول إمام الشافعي آيات من رأس كل سورة كم كون سورة وعند أبي حنيفة أقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنها فزة إتكاليت مفردة مدينتيا an sauke ta ne lilfasali domin a raba baina sura tsakanin sura yabda bi alqur'ani da ita ake fara karanta alqur'ani ta yan saboda neman albarka tabarikan da neman tabarraki walai sai ayata ta mace shi abu hanifa ya ce ba aya ce cikakkiya ba fi suratin namli a sura bai bari maganar ka juz'an juz'i ne mina daga cikinsa qalu suka ce alhikimatu ita hikima fi annaha cewa ta laysa ayatin ta mace zama aya cikakkiya ba fil qur'ani al qur'ani Allah ya kula zunubu shi yasa shi mai zanawa bai zama walace mai haila wanda ba sa da masu jinin haihuwa mamnu'ina anha ba ana su karanta yi ba inda kullu amrin zibala a duk lamarin da ya kai a lura da shi kai shahada ce ne kaman kalmar shahada ne guda biyu lam ya jama'a ta fil qur'ani fi mawdi'in ba guri ya ka hada sa alqur'ani ba li'annahu sau da yawa rubbama sau da yawa ya tadarru junuhu mai janaba ma yakan karanta su wana uwa da matara kamannansa fala yumkinu baya tabbata a takallamu bihi ma ga yin magana da su inda ka tana umrihi yayin da aka cika rayuwarsu wa lam ka ana sani annal basmala ita bismillah fi suratin a cikin sura na qur'ani bil itiqani ya zuwa itiqani sura ce wa ma fi awail surati amma farkon sura fal mashhuru zancen da yafi shahara min mazhabi abu hanifa ya zo daga mazhabar abu hanifa anna halayyar alƙur'ani an ce ba ta daga alƙur'ani kama huwa mazhabu malik kamar yadda mazhabin maliki ma ya tafi lakin ba da banza ba a sai zancen da ya fi inganci min mazhabar anifa hanifa daga mazhabar abu hanifa annaha ayatun wahidatun aya min alƙur'ani daga alƙur'ani an zalat an sauke ta lil domin Allah ya raba baina surata tsakanin sura tabarikan saboda neman albarka biya da ita bi dalili saboda dalili annaha cewa ka tabta an rubuta ta ne fil musahibi daga cikin alqur'ani bi kaddil qur'ani da rubutun alqur'ani min gair inkarin ba tare da musantawa ba min salabi daga wanda suka shude wala kalabi da wanda suka bibiyo bayansa wa adama jawabin salatu bai halatta ayi sallah ta ita kadai ba faqat ma huwa an kawo ta ne li shubahati ga shubaha fi kawai ya kasance wanta ayatin ta mutu fa inna shafi imam shafi'i a haɗa ƙaulai a ɗayan zantukansa guda biyu zahaba ya tafi ila annaha cewa ita ma'ama ba'adaha tare da abin da ya biyo bayan ta ayatan ta matan aya ce cikakkiya min suwari daga surori fawarsa zalika domin an gadar da wannan shubatan shuba ne fala yunade bi al garbu ba a kidanta domin bukata al makadu wanda aka yanki wa jawazu tilawati wa an halata karanta ta lil junubi ga masu janaba wal haila da mace mai haila bima huwa ala ƙasa da ce muni in dai da niyyar neman tabarraki ne la ala ƙasa da qur'ani a baka ba ga nufin karatu ba kama idza qala kamar inda mutum zai ce alhamdulillahi rabbil alamin ala ƙasa da shukri da niyyar godiya duna tilawati ba tare da karantawa ba fa hadha qasadun wannan nufi ne ya karijul maqra'u mai karantawa yana faɗe ta min alqur'ani daga alqur'ani mai girma fayakuni yana kasance ma ƙuriya na abin da aka karanta du'a'an addu'a ne maharan tsantsa lakin ba da banza ba ha za maƙasus wannan an keɓe yi ne bi karijin salati a wajen sallah li'an da man ƙara al-fatiha domin duk wanda ya karanci fatiha bi hadhihi da wannan nufi fa huwa yanugu yana zama na'ibi alal arabu dangane da ya bujuro wala ya amalu qasadu ba a ɗaukan nufansa لأن الصلاة دومي تسلى محل القراءة بوني نكراتو دي دزورة دي لرورة بكلاف كارج الصلاة ساقانا تدوجن صلى فيعمل في أنا أيكي لقصده أبن ديك نش ولشبهات دا أبن ديك من شكين يبي كوني أسكن خسن شي وانتا آية تامة آية تسكتيا الذي أورثها وان دي قادة دليل الشافعي لا يثبت بايا تبتد جواز قراءة وحالة كرنشاتا ala ƙasar alƙur'ani da nufin alƙur'ani li'anna da maƙamu domin matsayinsa maƙamul itiyadi matsayi ne na dacewa fal ahwadu abin da yake mafi dacewa haruna a wannan guri namu taraka yin a barta ma dala dalilu abin da dalilu ala ayatin da ayan da kauna kasancewansa ayatin ta mutu aya ce cika wa kun anu ko da bai kaɗaitu ga shubuha ɗin ba zai kilafi jawazin salati biha fa ina la hawadi fiha abin da yafi dacewa tarkul musalla Allah ya bar qiratu karanta ma fi da yake cikin sa na shubha wa in dala dalilu ko da dalili ya shirye da mu ala kauni ya kasance wanda aya ce wa adamu takbiri min al inkar rayin kamurtuwa yana daga musantawa kauni ya kasance wansa min al ummatin yace baya daga qur'ani to wannan ya kafirce le kauna dalilihim domin dalilinsa qurban ibada ne inda al-musaddisi na abun wanda suka tabbata bi haifi ya kirjuhum an hadil wuruhi da cewa zai fidda su ga haddi na bayyanawa ila haddi ishkali zuwa ga haddi na rikitarwa wa huwa yurisu domin yana gadar da an yi muddu yana karar da al-musaddisi tabbatarwa al-munkaru na mai musantawa mu a wannan dangane da dalilin fassara kaza aka to haka sun fi haka ma ya zo da shi wa kuwatu dalilin akwai karfafa dalili i da ɗa'ifa ta ne ga ɗayan jama'u guda biyu inda la'akar gun ɗayan la yurisu shakan wanda baya gadar da kokonto wala wahaman ko zato fi da awawun cikin da'awansu fala yuraddu ma qalahu ba zai yi radi da abin da al'allamatul fatazanani ya faɗa ba fayin kila idan an ce ta kunu nuzulu ha saukanta la yuga tara tukarran baya hukunta maimaitawa qur'aniyatuwa na karanta ta kama fi qaulihi ta'ala dan an maimaita ta kamar yanda yazo daga fa bi ayyi ala ya rabbi kuma tukazzibani fa kaifa aduha to ya za a lissafa ta aya faradatan guda ɗaya kulla muka ce la muslim mu da ban miƙa min an irsan zama wanda ya lalanta takararun nuzuli maimaita sauke ta takararran wato maimaita alqur'aniya aya na alqur'ani ala tarawai shin baka gani annal fatiha ita fatiha nazala ta zo ga mukarraratan a memece walam yakun ahadin babu wani ɗaya da yace bi ta karari za a maimaita qur'ani ya tuwa karatun alqur'ani ba wali anna halan ma kana lil fasal yayin da shi bismillah ya zo dan rabawa wata bariki da neman tabarraki fi jami'il mahala a dukkanin guri fi awwalin surati a farkon sura lam ta ta'addada ba ta lissafuwa bi ta'dilil mahalli dan ya karu a wani gurin bi kila da qaulihi ta'ala fa bi ayyi ala ya rabbi kuma tukazzibani fa innahu ya ta'addada ita tana maimaituwa bi ta'dilil mahalli saboda maimaituwan gurin haka za haka nan muka samu daga risalan basmala wa karaja abu dawuda abu dawuda ya fidda hadisi wan nisa'i da imamin nisa'i da ibnu maja ana abi hurairah radiyallahu anhu wa anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yana cewa kullu amrin zibala duk lamarin da ya kai alura da hi la yabda bihi bi bismillahir rahmanir rahim in dai ba fara wannan lamarin da bismillah ba to huwa ka dau wannan lamarin yankekke ne ai kullu amrin dukkanin lamari sharifin madaukaki lam yaqul bi ibtida in dai a farkon sa ba ce bismillahir rahmanir rahim ba aw ma yafidu ma'anahu ko bai ba da fa'idar ma'anar hakan ba fa zalika al'amr wannan lamari na kisan ragagge ne qalilul fa'idati yana da kankanuwar fa'ida wal barakati yana da kankanuwar albarka wani taurihi ga bayyana shi ko alai a gare shi alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ya bayyana mana al'amru wannan lamari bi zibala wanda ya kai alura da shi kalu suka ce inna man qala inda ibtidai yayin da mutum zai fara aikin haram kadawun yanke an hana kan zina kaman zina wa shirbul kamri ko shan giya billahi da Allah ya kafiru wa ma man qala amma wanda ya faɗa inda faragi yayin da ya gama ya ce alhamdulillah fagar iktalahu a hakika malamai sun yi saɓani fi kufri ya cikin kafircewansa wa man lam yakfur duk wanda ko bai kafirce ba sarrafa alhamdu yakan juya da hamdin nan alal kilasi ga tsarka ka amina da harami dangane da haram wa alam amman ku ana sani dai anna hadhihi hadisi wannan hadisi dala ya shirye da mu ala anna zikri ismullahi ta'ala fi ibtida'i jumla a fara ambaton sunan Allah daga farin jumla amrin sharibin lamari ne madaukaki sunnatin wanda yake sunna ne wani za kila dalilin wannan haka ce man nasiya tasmiyat duk wanda ya manta da bismillah fa zakara ya ambace da fi kilalal wuru ya tsakiyar alwala la ta hasulu sunnatu wannan ba ta sadar da sunna bi kilabi sabanin sa bil akali cikin ci li'an al wuru domin ita alwala amalan aiki ne wahidin guda daya bi kilabi al akali sabanin ta da ci fa yana kullu lugumatin domin dukkanin loma akalatan wanda mutum zai ci wali annahu makazusun an kebe yi ne bi hadisi la ayyati da hadisin aisha radiyallahu anha qala tana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da amincin Allah ya kullu da'ama yana cin abinci fi sittata min azhabi da sahabbansa shidda fa ja'a arabiyin sai wani balarabe yazo fa akalahu bi luqmatayn aka ce da hiloma guda biyu faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da amincin Allah ya ce amma innahu lausan ma da wannan balaraban ya ce bismillah laka fakum da ya ishe ku fa idza akala ahadukum da aman kowane ɗayan ku idan zai ci abinci fa ya zikr ismullahi ta'ala alaihi ya ambaci sunan Allah dangane da cin abincin nasa fa inna siya idan ya manta siya wali ya bargon sa fa ya kul ya ce bismillah awwali in ya manta a farkonsa wa akiro ko a ƙarshensa ya faɗa kaza ruwa wa abu dauda wa yi maja wa waje wa dalalata ala saniya ya zo da fuska wanda yake shirwa dangane da ɗaukaka annan nabi sallallahu alaihi wasallam shabaha kali alaha ya ƙosar da wanda ya bar ta bi makaɗu yadda wanda yake mai yankakken hannu labil maiti wala bi adimil hasani a ba da rahin kyau ba wani jimala da kyau walau shi ba ko da ya kama da bil awwali ladala ala wujubi da zai shirye zuwa ga wajibi wala bi sani da na nabiyin nema ladala zai shirye da mu'alal istibabi ga mustahabi lana ta haqiqal insaniyati domin haqiqanin mutum bin ruhi da rai ne wa kamali ya cikan mutum wa manafi'u da amfanuwansa al maqsudatu abin nabi ne min hada gaskin sa bil jawari daga tsaini kale da kaman hannu wa rajul da kafa wal aini da idanu wa fadalu wa fadalan sa husnuwa da kyansa binawul hazibaini bangaren gida ne guda biyu walihiyati da gemu wata nasibul arayi da gyaruwan gabbai faka zalika haka nan ta haƙiƙu ɗa ta haƙiƙanin yi wa Allah biyayya bi arkaniya da rukunan wa wajibatuwa da abin da ya zama wajibi wa kamaluwa da cikansa duk sunani da sunoni li'anna inna ma shar'at abin da ya ta haka shar'anta li kamalul fara'ili domin cika farallai wa farilatuwa da falalanta wa qasratu sawabiha da yawan ladaddaki bin nawafili da nafilfili wa makadul yadil insani domin yanke hannun mutum gaira kamilin ba zai zama cikakke ba fashe ba har bihi da'atu gairi sai aka kamanta da ibadan wani gaira kamilatu fa zakara an ambace bi manzilatil yadi da cikan hannun kama annal yadu domin ita hannu laysat bi wajibatin ai ba wajibi ne fi tahqiqil cikin tabbatar da mutuntaka bal fi kamaliya cikin tuka ne fa kadhalika zakara haka aka ambace sa laysat bi wajibin ba wajibi bane fi tahqiqi da cikin haƙiƙanin biyayya bal fi kamaliya cikin sa fa yakunu sunnatun imma ya zama sunna imma wujubu zikir ismullahi ta'ala ko ya zama wajibi ne ambatan Allah fi ibtida'i salati a farkon sallah a ani abin da ake nufi shine Allahu akbar aulahu ko abin da ya kama da wannan fa min qawlihi ta'ala ya zo daga fadan sa yace wa rabbaka fakabir wa bil isha'i daga isha kuwa azabahu yanka wa ramu da suka wayar salil alat da kuma wato aika kayayyakin farauta inda lahanabi abun hannafawa hata idza tarakahu amdan da mutum zai bar da gangan tasiro mai tatu sai abin ya zama matacce wa ma nafi amma wanda ya manta fa bi hukumin zikir yana daga hukuncin tunawa fa yihillu ya halaka fa min qawlihi ta'ala ya biyo daga fadan Allah wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alayhi an ce kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah ba la min hadha alhadisi a ba a wannan hadisi ba wa ma qawluhu sallallahu alaihi wasallam amma faɗan annabi kira da amincin Allah da ya ce la wuru aliman lam yadhkur ismallahi alaihi fa mahasulun ala nafil filati wannan abin saduwa ne ga kore alfila ai inda aksar ulama'i abun yawa yawan malamai kilafan sabani ne li ashabu zawahiri warwi an rawaito ga ibnu manbahu wa ibnu manbahu radiyallahu anhu annahu qala inna la ta'ala adali hadhihi kalimati Allah ya baiwa wannan kalma sulɗanan wani iko lam yuɗi li gairiya wanda bai baiwa waninsa ba min al kalimati daga kalmomi biya da ita ta timu taharatu domin da bismillah ne alwala yake cika wa biya da bismillah ne tayyil zabiyatu abin yanka yake zama halal wa biya da bismillah ne yamnawi shaydanu an da'awati ake hana shaydan ga kida wa biya da bismillah ne sassa amiru sibyanu ake umartan yara ƙanana wa gairu da wani su mina da amina abinci wa sharabi da abin sha walau an na ƙa'idan da mai faɗi zai faɗa ma sai daga kalbi tare da gaskata zuciyarsa ƙala ya ce bismillahi rahmanir rahim in dai ka faɗi wannan zuciyanka a tsarkake suma da kalal bara kai ga kogi la yudri wa kogi ba zai dilmiyar da kai ba walau da kalal nara da za ka yi ga wuta ka ce bismillahi rahmanir rahim da kyakkyawan niyya ba la tare wuta ba ta yi ta kona ka ba walau da kala bayan hayat da mutum zai shiga tsakanin macizai wala ƙaribi da kunami ya faɗi bismillah da tsarkake niyya la ta dalugu maciji ba za ta sare shi ba walau qara'aha da mutum zai karanta ta ala rasa kabarin mumini ka je kabarin mumini da kyakkyawan niyya ka ce bismillahir rahmanir rahim ya rawo an wala azaba ko ana masa azaba sai an dauke masa bi barakatiya albarkacin bismillahir rahmanir rahim wawukiya an samu hikaya anna isa alaihi salam annabi isa tsira da amincin Allah marra ala kabarin zai zai gifta da wani kabari fara'a mala'ikatul azab sai ga mala'ikun azaba yu'azibuna maitan suna yi wa wannan mamacin azaba falama ada yayin da ya dawo min siyahatihi daga kewayawarsa ta yawo marra ala zalikal kabar sai zo ya gifta ga wannan kabari fasalla ya yi sallah wada Allah ya roƙi Allah fa wallahu ilayhi sai Allah ya ce ya Isa kana hadal abdu wannan bawan asiya mai saban Allah ne wa kada mata kuma alhali ya mutu majusiyan ba majusi fi azabi ya mutu a cikin mahabusan a tsare fi azabi yana cikin azaba wa kada ta raga imra'atu amma shi mutumin nan ya bar matarsa lokacin da zai mutu a duniya hubula tana da ciki ko waladan waladan ko bayan ya mutu matar ta haifi ɗa war baro tare ni ɗan hata ka bara har yaron ya girma fa salamtu ila almuallimi ta mika yaron zuwa ga malami falaqanahu almuallim malamin sai ya laƙana wa yaron wannan wanda ya mutu bismillahir rahmanir rahim to yaron da ya faɗi bismillah fasta ya fi ne nake jin kunya min abdi daga bawa na an wazibahu na masa azaba fi badan al'arab yana cikin ƙasa wa waladahu ga ɗansa ya zukuru ismi yana ambata sunana ala zahariya a bayansa wakila wani kaulin bismillahir rahmanir rahim tiz'ata ahira haraban yana da harafi 19 wa bi fa'ida ta ne cikin wannan ma akwai ɗayan fa'idodi guda biyu idehu ma ɗayan su anna zabaniyatu su zabaniyawa masu kula da wutan jahannama tiz'ata ahira 19 ne fallahu ya dafa yawa ba'asahum bi hadhihi huruf in dai mutum ya faɗi bismillahir rahmanir rahim to da wannan harba Allah zai ije masa azaban zabaniyawa ki za ta ayar 19 wa saniyatu na biyu khalaqa Allahu al-yawma wal laylata Allah ya halicci wuri da dare arba wa iruna sa'atan tana da awa 24 suma famsa salawati sannan Allah ya wajabta sallah lokaci biyar fi kamsa sa'atin a lokaci biyar fa hadhihi al-wuruhu to kaga wannan harfa na bismillah ta kala kafaratu tana aukar da kafaran zunubi allati fi tilka sa'ati wanda yake wannan lokaci tis'ata ahara da wannan wannan lokaci 19 wa jami ma zakara da duk abin da aka ambato fi tafsir al-kabiri da gowan bayanin da yana tafsir al-kabiri za ku fasali dangane da kasaisu kebe kebe fi qira'atil basmala cikin karanta bismillah wa bayanin adadwa da bayanin adadin yanda ake karanta bismillah warwi an rawaito في تفسير الكبير أو تفسير الكبير عن أبي هريرة يابو دقى أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال النبي أنا يا أبا هريرة إذا تورعت دلوك شند ذاك الولاء فقل كسي بسم الله الرحمن الرحيم فإن حفظتك كاغا ملائكون لسكي كيايك لا تستريو باسا هوتاوا أن يكتب لك الحسنات ستغبى دربوتا مكلادا hata ta baraga har ka gama alwalan in dai ka za ka zauna alwala ka ce bismillahir rahmanir rahim to mala'ikun da suke gadon ka har ka gama alwalan ba za su gama rubuta ladan ba wai za ga shi ahlaka duk mutumin da zai kwanta da iyalansa annabi yau abu huraira wasiya yace fa kulka ce bismillah fa inna habata ka kaga mala'ikun da suke kiyaye ka yaktubuna lakal hasanatu za su rubuta ma lada hata ta tadil min janaba har kai wankan janaba fa in hasala laka min tilkal mawaqi'at idan wani abu ya sadu da kai a wannan kwanciya da kuma waladan ka samu da ka tabta laka lahanatu za a rubuta ma lada bi adadin amfani zalik iya adadin numfashin wannan yaron wa bi adadi aqabi kuma iya adadin wanda yaron zai yi ta haihuwa iya karshen sa in kana laka aqaban idan yana da karye hatta la ya baqa minhu ahadin babu wani ɗaya da zai wanzu warwaya an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam abun annabi tsira da amincin Allah ma min ahadin babu wani mutum guda ɗaya ya qasidu yake nufin dukulul baiti zai higa gida illa wa yatabi in dai zaka higa gida sai shedan ya bi ka fa idza dakaltul baiti to duk lokacin da za ku higa gidanku fa qala in mutum yace bismillahir rahmanir rahim to shedan dama yana biye da kai a baya ya kulu shedan sai shedan yace lama da kala libiya baiti wannan gida ba ni da rabo da kama da bismillah shaidan sai ya juya wai za ka dima ilai da mu duk lokacin da aka kama abinci faƙala idan ka ce bismillahir rahmanir rahim ya bule shaidan sai shaidan ya ce la da amali huna wannan abincin ba rabona wai za ka dima sharabu yayin da aka zo ma da abin sha wa ƙala ka ce bismillah ya bule shaidan sai shaidan ya ce la sharaba li huna wannan abincin ba ni da rabo wai za irda ja yayin da mutum zai kwanta wa ƙala ya ce bismillah ya kuli shaidanu sai shaidan ya ce lamar ji alihuna a nan ba ni da makwanci wai za ta raka tasmiyatu amma idan mutum ya bar bismillah inda da kuli yayin higa gidansa da kalama a shaidanu to gaskiya tare za su yi gare he wai za ta raka inda la'akali yayin da mutum ya bar bismillah yayin cin abinci ya kula ma hu shaidanu da shaidan za su ci abinci wai za shariba yayin da mutum ya sha abin sha in dai bai faɗi bismillah ba ya ra shaidana ban mahudan shaidan ma zai ɗora bakinsa tare za ku sha da shi awwalan alal kauli akan wannan kokohun wai za a rada an yi jami'u yayin da mutum yake nufin zai kusanci iyalinsa walam yusammi in dai bai ce bismillah ba to jama shaidanu ma'ahu tare da shaidan za su yi wannan kusancin iyalin wa yakunu ba'da maulidi bi sababi hi yasa idan an haifi yaro yaro kaga an haife kaga jinya ka rasa kansa uban ne da zai kwanci uwar bai yi bismillah ba dalilin wannan ibtida'u ma'i zanima ruwan wannan namijin ya cuɗanyi da ruwan shedan wa ba ru'a ma sai ga an haifi wani yaron ma baya gani to ba kai kaɗai ne ka kusanci iyalin ba da kai da shedan ne wa ba ru'awar wani ga idanun amma zai zama baya gani da idanun mai ido ɗaya wa ba ru'a wani yaron ka ga an haife ya gurgu to uban ne da zai kusanci uwar bai bismillah ba tare zai kusanci uwar da hi da shedan wa ba'ru fa- wani yaron kaga kangarare fasiki to daga kallo yaron halin babansa ya biyo shedan dan ba uban kadai bane da hida hedan da uban ne suka tara shine yaro za a ga ya zama fatsararre daga jana ta wani fatsararre ne to kurin shedan ya kusanci uwar ne to saboda haka ku dinga kiyaye irin wannan wa baru kafirin wani yaron ma ana haihuwansa zaka zama kafiri dan dan shedan ne yadda uban ya zo kusa shi ma shedan ya tara da uwar to ka ji fa saboda ku dinga bismillah wa gaira zalika da wani wannan kuma haka haka yazo ai daga Isra'i ko ya faɗa ga ayan can wa sharikum fil amwali وشاركهم في الأمر fil amwali wal auladi وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم gaba kadan وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال جابر بن محمد جابر بن محمد يا gaya mana rahimahullahu ay shedani shi shedan ala zikirin rajuli yana nan kusa da zakarin namiji fa in lam yaqul bismillahir rahmanir rahim in dai mutum zai jima'i da matarsa bai ce bismillah ba inda jima'i to jami'a ma abu imratu da shi da hedan za su yi jima'i da matan su biyu matan ita kadai wa anzalahu fi farjiha kama yanzilu har rajuli yanda kai namiji zaka sadu ka mata inzali in baka yi bismillah ba to haka shedan shi ma zai yi inzali ga matar mutumin in dai bai yi bismillah ba kuma za a iya haihuwan kowane irin yaro kuma duk masifar da kaga ta faɗo wannan yaron to rayin ambaton bismillah ne ya jawo yana zuwa yaron halinsa za a ga hali ne irin na shedan warwaya an rawaito ana rajulan wani mutum ne qala li ibnu abbas ya ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace inna imraati isai qadat mata ta ce ta farka wa bi farja shulatan ta ga wani wato shulatan naran ta ga bakin wuta a farjinta qala sai sai sai abdullahi dan abbas yace akwai dalili min wadai shedan ai shedan ne kwana da matar ta idza aratu jama'a to duk lokacin da kuke nufin jima'i da iyalinku faƙul bismillah ku dinga yin bismillah warwaya an rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annahu qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man qala bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sarrafa anhu 70 baban min anwa'il bala'i Allah zai jiyar masa da babi daban-daban 70 na bala'i wal hamma da bakin ciki wal gamma da babban bakin ciki walla mamu da radadi wa an sa'id ya zo daga sa'idu qala سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عباس yana cewa likulli shay'in usasu kowane abu bai yana da foundation wa usasu alqur'ani kun ga foundation din alqur'ani alfatihatu ita ce fatiha wa usasu alfatihati foundation din fatiha kuma bismillahir rahmanir rahim fa idza itaqaitu min al-ilal yayin da mutum yake jin ciwo na dangane da wani radadi fa alayka to mun hore ka bil usazi kai riko da foundation din alqur'ani tashfa za ka warke bi izinin layi ta'ala da izinin Allah wa zakara shek ahmadu buni shehu ahmadu buni ya ambata mana qaddasa sirrahu Allah ya tsarkake sirrin sabila daifi wal isharat a littafin da ake kiransa da daifi wal isharat anna shajaratul wujudi ta ga ita itaciyar wujudi tabarra tariyan santu an bismillahir rahmanir rahim wa annal awalimi talakai kulluha baki daya qayyamatin suna tsaye biya da ita jumlatan jumla wa tafsilan da rabawa fali zalika dalilin wannan man asara min zikra duk mutumin da ya ambata ambatan bismillahir rahmanir rahim razaqahu Allahu la haybata Allah zai azurta ka da kurjin idan kurjin kake bukata ka dinga wurdin bismillah inda awalimul ulmi a dangane da yan alan ulwi wa sufli wa man alima ma audafiya wallahi da kun san abinda Allah ya ajiye na sirru min al-asrari ne na dangane da surori a cikin bismillah wakta ta baha da mutum ya rubuta bismillah fa lam ya tarik lina da mutum ba zai kona da wuta ba ba zai kona da wuta ba wa lam ku ana sani ana lillahi ta'ala salasa alafin ismi Allah fa yana da sunan naki dubabai guda uku eh yana da suna dubu uku alwin ismin ismin alwin suna dubu a raba hana mala'ikatu mala'iku ne kadai wanda Allah ya sanar da su la gaira a ba wani mala'iku ba wa alhun suna dubu kuwa an raba al'ambiyawu Allah ya sanar da annabawa ne la gaira a ba wani annabawa ba wata latiniyar suna ɗari uku kuwa fi taurata Allah ya ajiye a taura wani injila da linjila wata latiniyar ɗari uku fi zabura a zabura Allah ya ajiye ta wace sun wace zuna Allah ya je suna casa'in da tara fil qur'ani a cikin alqur'ani mai girma wa wahidin suna guda ɗaya isa sarar lahu biya da hi Allah ya fifito Allah ya zabar wa kansa suma ma'ana hadhihi salasata alafi ka ga ma'anan wannan suna dubu uku ismun fi hadhihi al-asma'i salasa yana nan a sunaye guda uku fi bismillah dubu yana cikin Allahu suna dubu yana cikin Ar-Rahmanu suna dubu yana cikin Ar-Rahim faman alama ha duk mutumin da ya san bismillahir rahmanir rahim wa qala ha mutum ya faɗi bismillah fa ka annama zakara Allah ta'ala bi kulli asma'ihi daidai yake da ka ambaci Allah da sunayensa dubu uku nan baki daya wa minka ta'itiya yana da khususiyan bismillahir rahmanir rahim wa asrariha da surorinsa wa hiya min jihatil hurubi ku duba ɓangaren jiha na ɓangaren harafin alƙur'ani ke za ta ayara harafin ƙur'ani yana da bismillah yana da harafi sha tara min hurufin hija'iyya daga harafin hija'iyya ala adadin zabaniya bisa ga adadin zabaniyawa almuwakkilina wanda Allah wakilta su fi babu jahannama a kofar wutan jahannama ajjarana Allah minhum Allah ya tseratar da mu da su wa man zakara bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya amince bismillahir rahmanir rahim kasiran mai yawa kallasa Allahu ta'ala Allah zai tsarkake shi min tilkal zabaniya daga wayannan zabaniyawa wa man zakara ha kasiran wanda ya ambaci bismillah da yawa fi ayyu hajatin kowace irin bukata ce ta taso maka kanat kusutan akebe fi jalabar rizqi a mutum yana neman arziki ne to in dai kana waradin bismillah razzaqahu Allahu ta'ala Allah zai azurta ka bilisira da samun sauki min haisa la ya tasib ta kuma inda baka tunani wayar duk ula haibata mai wuridin bismillah Allah yana azurta yi da kwarjini fi qulubin nasi a zukatan mutane wa inda la'awani ulwi wa subli gugun yan ala baki daya wa man garaha inda nawmi ide wa iri na marrati duk mutumin da zai kwanta barci ya karanci bismillah ahirin da daya amana fi tilkal lailati min ash-shaytanir rajim a wannan dare Allah zai amintar da kai daga sharrin shaidan arrajim jefefe daga rahamar ubangiji wa min al-insi kuma Allah zai amintar da kai daga sharrin mutane wal jinni da aljanu wa sarqati da sata wal harqati da gobara wa man mautul faja'ati da mutuwa na lokaci daya wai da fa anhu kullu bala'in wa afat duk wani bala'i ko wani masifa sai Allah ya yaye maka in dai za ka kwanta barci karanci bismillah ahirin da ɗaya ka kwanta duk wani bala'i zuwa wayewan gari mala'iku Allah zai sa su yi gadin ka kowane irin masifa ne da kake tsoron ka karanci bismillah ahirin da ɗaya ka kwanta to muna sanar da ku Allah zai kare ka wa man qara'a ide wa arba'ina marrati duk wanda ya karanci bismillah arba'in da ɗaya ala uzulil majnuni a kunnan wanda yake da taban aljani aw masrun ko mai farfadiya yaji aqalu take hankalinsa zai zo fi sati a wani lokacin in ka ga wani mutum farfadiya ya buge shi ko wani mutum aljini ya buge shi to ka zo a kullum ka karanta bismillah arba'in da dai idan ya tayi kuma har abada ba zai ƙara buge shi ba in ma aljanin in ma farfadiyan wa min kawasiya yana da keɓuwan bismillahir rahmanir rahim man qara'a bi wajhi zalim duk wanda ya karanta bismillah a fuskan wani azzalimi wa hakimin jairan ko wani hakimi jairi kamsina marratan marra saba'in hamsin zalla zai kaskanta waka shalahu zai ji tsoronsa wada kala ruba tsoro zai yi gafi kalbi a zuciyarsa idan dai mutum azzalimi ne kake tsoron zai cuce ka a hankali kana lissafi kana karanta bismillah in dai ka karanta hamsin ka tofa masa to wannan mutumin ba yadda zai yi da kai dan tsakaninka da kai alfarman bismillah Allah ya yi ga tsakanin wa laqa ala alqari me karanta bismillahir rahmanir rahim Allah zai hadar masa da haibatan kwarjini wa amana Allah zai aminta da shi min shururihim daga sharrin wannan azzalaman wa man kawasiya yana daga kebuwan bismillahir rahmanir rahim lil izqai saboda sha da fari ta gara ide wa sama yana marrashi idan ko bakunta ka je wani gari aka ce an nemi ruwa an rasa to bismillah ne ko kai kai kade ko ku yi da mutanen amma dai kai 71 ya isa ku tsaya ku yi fatiha Allah da Allah zai sauka da ruwa eh in dai an nemi sha da fari to bismillah yake saba'in da ɗaya kur in dai kai da kyakkyawan niyya in Allah ya da ko kai kaɗai ne kai sai Allah ya sauke ruwa bi niyatin kana zata fi ayyi mawliyin kana a ko ina kuma kake in dai kai bismillah saba'in da ɗaya nan Allah ya da Allah zai sauka da ruwansa wa man qara'a hamiyata marratin duk mutumin da ya karanci bismillah kafa ɗari ala wajen ga wani ciwo da kake ji min kula a wajen ga kowane irin ciwo lau alama sahurin ko sihiri aka yi wa mutum in dai mutum yana karanta bismillah ɗari saba'ata ayyamin kwana bakwai mutawaliyatin ajere au ziyaratin ko da ƙari azallahu Allah ta'ala Allah zai gusar maka zalika sihir wannan sihirin da aka yi zai kare wala waje ko wannan ciwon da kake Allah zai raba ka da shi wa man qara'a miyata marrati duk wanda ya karanci bismillah ɗari wa salasa asharata da ɗari da goma sha uku yau mal juma'a ce ranar juma'a yau kenan to ga nan amma fa falalan ya bar ku eh za ka karanta bismillah ɗari da ya uku ne wala kadibu alal sai kuma a lokacin da mai kuɗi ba ya hau mumbari to kaga wannan sai dai mai yawan rai ko sai sati mai zuwa yawwa ranar juma'a idan ka karanci bismillah ɗari da ya uku shi kuma mai yin kuɗi yana kan mumbari waye da umar kadibi yana kan kuɗubansa ka daga hannu ka roƙi Allah yana kuɗuban nan ka roƙi Allah yas'alallahu hajatuhu ya kafin ka fita a masallacin Allah ya biya ma buƙatar ka eh to amma ba daga hannu zaka in kai 113 bismillah zuciyarka sai ka roki Allah bukatan ka yi yana kudu ba to in Allah ya da wannan bukata karba biya ce wa man qara'a inda dului shams duk mutumin da ya karanci bismillahir rahmanir rahim yayin da rana zai hudo fi naharin lahadi ranar lahadi idan an ce yau asabar gari yayi dare ya waye wayewan lahadi da asuba rana yana kokarin fitowa za a karanci bismillah wa huwa mustaqbilil qiblat kana kallon alƙibla amma ba za ka fara karatun ba sai ka ga rana ya kusan fitowa daidai lokacin da ya jir rana zai fito ranar lahadi to ka fara karatun bismillah bi adalin musallin maza kai bismillah ɗari uku da sha uku salasa miyata wa salasa ayara marrati wa kaza yi sallah ala nabi sallallahu alaihi wa sallam miyata marrati idan kai bismillah ɗari uku da sha uku kai wa sayyidina rasulullahi salati ɗari to duk wanda ya yi wannan idan arziki kake nema yarzuquhu Allah ta'ala min haythu la yatasib Allah zai azurta ka ta inda baka tunani bi fadalihi da falalansa wa karmihi da karamtinsa baina idai a nan gaba gare shi to dan mai neman arziki ranar Lahadi kafin rana ya huto yana kiyaye ranan daga zaran ranar yayi niyya zai huto zaka kama wurin bismillah kai dari uku da yawo kai wa annabi salati dari ka roki Allah kana roƙon Allah ranar yana fita to in Allah ya yarda ko Allah zai raba ka da talauci wa man dawama ala qira'atiha bi adadiha duk mutumin da ya karanci adadin bismillah shine ɗari bakwai da tamanin da bakwai duk wanda ya karanci bismillah ɗari bakwai da tamanin da bakwai min ya tilkali sace da niyya tsarkakekiya fi amrihim a kowane irin lamari fi dai da neman yardan Allah kake wa qara la hajati ko kana so Allah ya biya ma bukatanka auli da bai da ko Allah ya ije ma wani abin cutuwa min al'ada idan gane da makiya wa zalimina da azzalimai aw dadi ko kuzo kake kaiwa Allah biyayya aw li jalabin ko kana neman arziki aw li dalabar rabai ko kana neman riba bi idnillahi ta'ala da izinin Allah duk wanda ya wuri din bismillah 788 to kowane irin bukata ce Allah zai biya ma wa yasulu lahul madaluf abin nema zai sadu da kai bi barakati bismillahir rahmanir rahim saboda albarkan bismillahir rahmanir rahim wayin kara haɗi zalika al'adad ala siyan da mutum zai daure ya karanci ɗari bakwai da tamanin da bakwai ɗin nan mutum ya karanta yi da azumi a bakinsa ko kuma yana cikin halwa fa huwa ahsanu wa nahiya bi kyau ma wa sirabi ta'zin nan da nan Allah zai biya ma bukata wa zalika bi sabata in ko wannan adadin zaka yi halwa to sai ka je kwana bakwai kullun kana yin ɗari bakwai da tamanin da bakwai a jere wa man dawama ala qira'ati basmalati duk wanda ya dawoma da karanta bismillah ba da salatu subhi bayan mutum ya yi sallan asbahi arba'in na sibaha mutum ya je kwana arba'in daidai albaini wa kamsa miya tamarrati bayan sallan asuba in dai za ka iya yi ba kai magana da kowa ba an yi addu'a an gama ka zauna ka karanci bismillah dubu biyu da ɗari biyar bi tiƙadi sayi da kyakkyawan niyya wa mulahazatul faraili da wato hararo falalan bismillah wal kazair da kebe keben safiya to fata Allah fi qalbihi lalle Allah zai ma budi a zuciyanka futuhan budi min al gaibi na gaibu ba kowa ne ya sani ba wal ulumu diniyati da ilimi na addini wal asrari Allah zai sanar da kai surori na abin da baka sani ba in dai kana bismillah dubu biyu da ɗari biyar bayan sallan asuba ka je kwana arba'in da ɗaya to dai Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wa man dawama ala qira'ati zalika al-adad duk wanda ya dawama da karanta wannan adadi na bismillah dubu biyu da ɗari biyar kulli yawmin kowane rana sakara Allahu bani adam Allah zai hore ma 'ya'yan annabi adam wa banati hawa'un da 'ya'yan hawa'u wa lahu tasarihu kuma Allah zai baka tasarrufi fauka ma aradahu sama da duk abin da kake nufi wa man dawama ala qira'atiha duk wanda ya dawama da karanta bismillah kulli yawmin da kowane wuni mutum zai yi alhun marratin marra dubu to qala Allahu hajatu Allah zai biya ma bukatanka bil yusra cikin sauki fi duniya a duniya ne wal akhirati ko a lahira bukata ta duniya ce ko ta lahira wa in qara hal mahbus duk wanda aka tsare ya bursa ne karanta bismillah dubu awul masajuni ko wanda yana kurkuku awul makarubi ko wanda yana cikin bakin ciki to farajallahu karbahu Allah zai yaya masa bakin cikin nasa wa kalasa min sijini kuma a taki Allah zai fita ya kurkukun wa in wajaba ko da laifin da ya kai na kisan kai in dai yana bismillah dubu a kabar a kurkuku to gaskiya sai Allah ya fidda shi wa huwa yaqra'u kulli yawmin alwan marratin in dai kullun yana dubu lailan wani harin dare da wuni wa kaza haka nan ya qara'u adadin da mazkuru duk wanda ya karanta adadin da muka ambata muku shine 778 fi jalabal mahabbati a jawo soyayya wal muwaddati da kauna bainal kalaiki tsakanin halitta alaqadain fihi ma'un sai ka nemi ƙwarya a ƙwaryan ka za ruwa idan a ƙwaryan ka zuba ruwa to sai ka karanci bismillah ɗari bakwai da tamanin da bakwai kana tofawa in dai ka tofa ka sa a ƙwaryan na ruwa a ƙwaryan ka karanta bismillah ɗari bakwai da tamanin da bakwai wasa ƙaliman yuridu wanda kake so ya so ka ɗan ka bayi wannan ruwan ya sha fa inna ya tahaba yanzu wannan mutumin zai je yana ƙaunanka ka khususan a keɓe idan ka kal balidu wanda baya gane karatu balidi kuma idan aka tofa bismillah a ruwa 787 788 aka bayi yaya kulli yawmin kowane rana yaya wannan adadin ila sab'ata ayyamin yaje kwana bakwai inda luluyi shamsi daidai yayin da rana zai hudu za a bayi ya sha zala anhu rayin ga dakikancin nasa sai ya gushi waya habibu ma samiya duk abin da ya ji sai ya haddace bi izinin layi ta'ala da izinin Allah maɗaukakin sarki ko mai yaji sai ya haddace wa qala al-ghazali imam al-ghazali hujjatul islam yana gaya mana rahimahullahu ta'ala man qara bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya karanci bismillahir rahmanir rahim isna ayra alhu marrat in dai mutum ya karanci bismillah dubu goma sha biyu akira kullu alhu idan ka tadda dubu ɗaya yi sallah raka'a ta ne ta yi kai sallah raka'a guda biyu in kaga dama sallan kai fatiha ka dai ma in kaga dama ka sa da qul huwallahu yawa bismillah dai dubu sha biyu yake so amma kai dubu ka tayi kai sallah raka'a biyu in kai dubu ka tayi kai sallah raka'a biyu da haka ka gama dubu sha biyun summa yas'alullahu hajatuhu inda bayan ka gama ka roki Allah bukatan ka ga gani ayyu hajatin kowane irin bukata ne kana to sai Allah ya biya ma summa ta'udu ila qira'ati sannan ku koma zuwa karatun fa idza balagal alhu idan ka je dubu misali zalika misalin haka mina salati sai ka yi sallan ka roƙi Allah buƙatanka ila in kira ila adadin har ka kai adadin da muka faɗa ɗin nan to ba inna hajatu buƙatarka ya ƙari Allah zai biya ma bi izinin lahi ta'ala da izinin Allah kai bismillah dubu sai kai nafila raka biyu ka roƙi Allah buƙatanka kuma ka koma kai bismillah dubu kai nafila raka biyu da haka in dai kai bismillah dubu sha biyu to Allah da kowace irin bukata ce Allah zai biya ma wa qala shaykh wannan babban malamin yana gaya mana rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa ya masa rahama ya zo daga kawafil basmala yace fa alam ka ana sani ba ana ka sai suwa ita ku zuciyan bismillahir rahmanir rahim la tu'adu ba a kididdige ta wala tusa ba a iya lissafa ta walakin usi ka ni dai ina ma wasiya ya aki ya kai dan uwa fillahi dan uwa na Allah walakin fi awwali umurika a farkon al'amuranka jami'uha baki ɗayansa mifta ya zama mabudin aikinka bismillahir rahmanir rahim ne julukaka in zaka zauna ka ce bismillahi wa quduka in zaka zauna ka ce bismillahi wa qiyamuka idan zaka tare ka ce bismillahi wani wani kan za a kwanta barci ka ce bismillahi wa wuri ka idan za ka yi alwala ma wa salati wa ko za ka yi sallah ka ce bismillahi da abin da za ka yi ka ambaci bismillahi babu laifi kowanne ma ka ambaci bismillahi wa du'a yayin da za ka yi addu'a ma to yi ma a lokacin koma ne za ka yi to ka dinga cewa bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa qir- karatun qur'ani ma haka wa man fi du'a tilka ahwali duk wanda aikin sa ya zama haka hawala Allah ta'ala sakarat in dai ka zo mutuwa in dai zama bismillah ne abun fadanka to Allah zai sauwake ma magagin mutuwa wasu walil munkari wani kiri in dai a rayuwanka bismillah ita kake faɗa to tambayan da munkari da wani kiri zai ma ma Allah zai ɗauke ma zai zo ma da sauki wai da bawa an wure yatsul kabari kuma Allah zai ije ma kuncin kabari wa yusi a kabaruhu Allah zai yalwata ma kabarinka wa ya nuruhu Allah zai haskaka maka wa ya karuji min kabari abu yarin launi ko mutum zai fita a kabari da farin launi wa ya talala'a bil anwari fuskanka zai dinga haske wa ya hasibu hisaban yasira kuma za a ma hisabi hisabi cikin sauki wa ya tuqulu mizanuhu yawan faɗan bismillah zai sa mizanin ka yayi nauyi waya marru ala siradi ko mutum zai kyarkyata ga siradi kalabar kilkadi ko kamar walƙiya mai ɗauke idanu hata ya da kullu jannati har mutum zai yi ga aljanna bil magfirati da gafara wa sa'adati da arziki kaza haka dai yazo mana a kawasul qur'ani bayan wannan ma kuma duk wanda ya dage da faɗan bismillah ai Allah ba zai kunyatar da shi ba ya zo a littafin da ake kira bulsanul hukarawo wani zahatul qurrawa na imamu salih ibn abdullah ibn hudairu ibn hudairu al-kitabi a littafin ya faɗa an samu hikayar wani mace ai kuna da labari ko mata nan ba ta da aiki sai faɗan bismillahir rahmanir rahim din wannan mata idan mijinta ya kira ta aiki ya ce wanke kafin ta amsa ma sai ta ce bismillahir rahmanir rahim sai ta ce na'am idan ya ce zo ki dawa abu kaza za ta durkusa sai ta ce bismillahir rahmanir rahim idan ya ce ki yi kaza sai ta ce bismillahir rahman ita duk abin da miji zai sa ta sai ta ce bismillah to he mijin har yawan faɗan bismillah ya sa ya fara jin haushi shi bismillah ya dame shi kullum komai bismillah komai bismillah ya ce to bari wannan matar tunda ya ta yawaita faɗan bismillah zan kunyata da ita in ji mijin to mijin ba fata ke ne sai ya yi niyya zai je fatauci da zai je fatauci ya ɗauki jaka ya ba da kuɗi mai yawa a jakan sai ya ɗau kuɗin nan ya baiwa matan da ya ce wance ki zo ta zo da za ta durgusa ta ce bismillahi ta ce riƙe wannan da za ta karɓa ta ce bismillahi sai ta karɓi jakan ya ce ni zan yi fatauci ga ajiyan kuɗi na na baki ki je ki ajiye in na dawo na karɓa ta karɓi kuɗin da za ta je ta ajiya inda za ta ajiye sai ta ce bismillah sai ta ajiye kuɗin bayan ta ajiye kuɗin shikenan ta fito a ɗakin ta zo ta ce da mai gidan ta ajiye da za ta zauna ta ce bismillah to ana nan ana nan mai gidan sai ya faki hankalin matar sai da hankalinta ya koma wani guri ya ce to shikenan wance na fita zuwa fata wuce suka yi ban kwana bayan sun yi ban kwana ya fita a sace ya komo gidan ya zo ya sace wannan jakan da ya bata ajiya ya ɗauke shi mijin sai ya ɗau jakan ya tafi da hikur ana nan da ya je fatauci fataucin kuma da zai je wato sai an tsallaka teku na ruwa to yi ne ya hau jirgin ruwa ya biya kuɗi yana biyan kuɗi ana tsakiyar kogin nan ya fitar da jakan da ya bata ajiya sai tsilif ya jefa jakan a kogi kagan ya zo gida zai ce ina jakansa kuma jakan kuɗi ne ita kuma ga ta da faɗan bismillah kaga zai kunyatar da ita to sai da ya gama fataucin sai ya dawo ran da ya dawo zai je gida laraba suna da al'ada idan ka zo daga bulaguro kamar da azhar ba za ka je gida ba sai da magarba idan da ɗan kayan cefa ne sai ka aika gidanka matarka ta gyara ma hidimomi na abinci sai ka zo to ya zo kafin ya karasa gida sai ya biyo ta kasuwa a shagonsa yana zaune aka zo da kifi wani babban kifi mai rai irin katon kifin da aka ce alaji ya za ka siya ne ya ce nawa kifin da aka ce kaza kudinsa sai ya cire kudin ya bayar ya gama da hadimi ya ce don Allah ka ɗauki kifin a kai wa matata kafin na zo a ce ta gyara abinci hadimin ya za a kwankwasa kofar matar ta zo ta ce waye ne aka ce ai mai gida ne aiko mu sai ta ce bismillah sai ta bude kofar ya ce mai taku ya ce wai kafin ya zo ga kifi nan kimiyya ki gyara masa kibiya- ki masa miya an jima zai zo ya ci abinci sai ta miƙa hannu ta ce bismillah ta karbi kifin ta ajiye da za ta rufe kofar ta ce bismillah da za ta sake komawa ta ɗauki bin ta ce bismillah ta kai ta nemi taburma ta ai- ta yin da taburma ta ce bismillah da za ta ɗaura kifin akan taburma ta ce bismillah da za ta ɗau wuƙa ta zo ta yi kankara ta yi bismillah da ta ɗau wuƙan ta fara kankara ta ce bismillah ta kankare ta gama da za ta farɗe cikin kifin sai ta ce bismillah da tana farɗewa a yi wannan kifin a wannan kogin a kama lokacin da ya jefa jakan a yi kifin ya haɗiye tana farɗe cikin kifin sai ga jakan a ciki sai ta ɗau jakan nata ta ce bismillah ta ɗau jakan inda aka ba ta ajiyan kuma ta kawo ta ce bismillah ta ajiye jakan eh ta yi farfesu ta yi miya ta yi komai mai gida ya zo da yamma tana zuwa ga abinci a kawo ta zo ta ce mai gida kamo ta ce bismillah ta ka abinci ta aji ta koma da za ta zauna a gefe ta ce bismillah ko yana hararanta akan yau za ta ƙure zai ƙure mai bismillah ya gama cin abinci ya yi komai ya nutsu bayan ya gama nutsu ya ce wance ta ce na'am ta ce da ta ce bismillah sai ta ce na'am ya ce ki je ki ɗauko min jakan nan da na baki ajiya ta ce to da za ta tashi ta ce bismillah tana zuwa ta ga ɗaki ta ɗauko jakan ta kawo ta ɗau jakan da za ta ɗau jakan ta ce bismillah da ta kawo jakan ta ce bismillah sai ta ajiye kuma ya ga jakan nata ne shi da ya san ya jefa jaka a teku ya zo ya tadda jaka a gida ya ce eh lalle wance ki ci gaba da faɗan bismillah ne bismillah nan ba zai kunyatar da ke ba eh duk wanda yake faɗan bismillah ba zai kunyata ba to wannan kaɗan daga albarkan bismillah eh idan mutum yana faɗan bismillah to fa lillahi alhamdu in bai ma tanadi a duniya ba to a lahira Allah ya ma tanadi kuma mun ba ku labari ga makitsiyar fir'auna ko matar da take yin kitso ga yayan fir'auna tana cikin kitso sai kibiyan ya faɗi da kibiyan ya faɗi sai ta ce bismillah sai yar fir'auna dan take tambayarsa ta ce wai wannan wanda ke kama sunansa babana ne ta ce a'a wannan wanda na kama sunansa ai ya halitti baban shi shi ne ubangijin baban na ke ce babana dama bayan hima yana da Allah ya ce to wallahi zan gaya masa aka je yar ta gaya fir'auna fir'auna ya dawo ya kira wa hamana mugun waziri aka kira shi ya zo ya zauna fir'auna ya ce masa hamana mai wannan matar take faɗa aka tambaye ta gahi gahi aka ce ke bayana kina da wani allah daban da ma tace a wanda wanda nake bauta hi yayi ka hi yayi yace to me yake da hi yace yana da wuta yana da aljanna yace to ai mu ma muna da hi abinda muke da hi kika faɗa ai muna da wuta muna da aljanna yace ha mana a girka wuta aka danna wuta mai tsananin zafi aka ce to zaki bu mu ko mu jefa hi a wutan yace a ni dai ba zan bi ku ba tana da yaya bakwai duk kace a dauka jefa a wutan sai da aka jefa yaranta shida da aka zo kanta ta ce tana neman alfarma sai hama na yake hararanta wai alfarman ya ɗauka ko na shika ne sai aka ce alfarman ne ya ce alfarman da nake nema idan kun ƙona ni da ‘ya'yana gaba ɗaya bayan mun zama toka a tara ƙahin mu guri ɗaya a tara ƙahin mu guri ɗaya a tona rami abin ne mu sai fir'auna ya kalla hamana ya ce ba za a yi mata alfarman ba ya ce haba hamana ya ce mulkin mu ai da adalci a yi mata adalci mana hamana ya bata rai ya ce ba za a yi ba sarki da ƙyar far'auna ya shawo kansa shi shi wannan ɗin magun sai yi alfarma ne shi kenan hamana ya yarda to za a mata haka ya ce kun amince da aka yi a jefa ni kuɗin aka ɗauka aka jefa ta ita ma ta ƙone bayan wutan ya laba sai fir'auna ya ce hamana mun yi alƙawari fa gwara mu cika matan nan ta ce mun kone a tara ƙahinta guri ɗaya aka lalamo ƙahin aka lalamo abin da aka samu sai aka tona rami aka binne daren da annabi ya yi isra'i ya yi iragi a sama da aljannatai a sama da al'ari kusa da al'ari ya ga wani bene yana kyalli hasken benen ya fi saman bakwai da ƙasan bakwai sai annabi ya tambaya ya ce wannan benen da yake haske na suwaye ne aka ce ai nan Allah ya yi tanadi ga makitsiyan fir'auna saboda alfarman ta ce bismillahir rahmanir rahim aka gaya annabi yanzu ga inda Allah ya mata tanadi ba komai bane ya ja mata wannan tanadin faɗan bismillahir rahmanir rahim ne warwi an rawaito an ibn umara labari ya zo daga abdullahi dan umara radiyallahu anhu ma qala man kana lahu hajatan jama'a duk wanda yana da bukata fal yasum yawmal arba'in yayi azumi ranar laraba wal kamisi da ranar alhamis wal juma'ati da ranar juma'a fa idza kana yawmal juma'ati yayin da ya zama ranar juma'a ta da hara mutum yayi wanka wara ila juma'ati mutum ya tafi zuwa ga juma'a fa ya tasaddaku bi sadaqati duk abin da Allah ya hoya masa yayi sadaka kallat abin kadan ne au kudra ko mai yawa wa ma kasara da zai samu abu mai yawa din a farali shi yafi fa idza sallal juma'ati yayin da mutum ya gama su juma'a sallan juma'a kare ya faɗi wannan addu'a Allahumma inni as'aluka bi ismika bismillahir rahmanir rahim alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi وشهادته هو الرحمن الرحيم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمه باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو أند له الوجوه وقرأ له الرقاب وقرأ له الأبصار ووجل له القلوب من كيته وزرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تؤتيني حاجته سيكتي الله كبان بقاتنا كذا وكذا وكان يقولها لا تعلمها سبها ولن أدوان أدين سنر واواي فيدعو بعضهم على بعض idan shayi yayi wa shayi addu'a yusujabu lahum ko ne irin addu'a ne Allah zai amsa to saboda haka mu ban ba da hi ba face sai akan alkhairi kuma kar abin ya baka wahala sunan littafin kabinatul asrari kullum sai ka nemi littafin eh amma akan abu na alkhairi mun ba da izini wanda yayi sharri kuma hi da Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa la yuraddu du'a wa awwaluhu bismillahir rahmanir rahim duk addu'an da farkon sa bismillahir rahmanir rahim ne Allah ba zai mai da wannan addu'an ba kaza bi tafsirul fatiha sai kuma khususiyan bismillahir rahmanir rahim fi katabatul basmala yanda ake rubuta bismillah sharifatun wa bi amliha da yanda ake daukan sa a jiki a ilaya da bismillah qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace awwalu ma kataba alqalam farkon abin da alqalamin alqadari ya rubuta bismillahir rahmanir rahim ne fa idza katabtum kitaban yayin da za ku rubuta da fa katabuha awwaluha a farkon ku rubuta bismillah wa bi riwayatin yazo a wani riwaya qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ya ce izjabu bismillahir rahmanir rahim fi kitabikum ku rubuta bismillahir rahmanir rahim a littafinku fa idza katabtumuha takallamu in ku rubuta kuma ku karanta wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa man kataba bismillahir rahmanir rahim duk wanda zai rubuta bismillah fala yu'awruha kada mutum ya toye ni a ran ko hakurin kataba Allahu lahu alwun alwun hasanatan in ka rubuta Allah zai baka lada miliyan ɗaya. wama ha alu alu alu Allah zai kankare ma zunubi miliyan ɗaya wa kaza qala sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah yana cewa man kataba bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim fajawada ha ya kyauta ta rubuta ta ta'aziman lillahi ta'ala saboda girmama Allah madaukakin sarki gafara Allahu lahu Allah zai masa gafara wa man raba kirdasan duk mutumin da ya dauki wani takarda takardar nan ko da ya dauka من العرب يعتقد فيه يعتقد أن الرب بسم الله الرحمن الرحيم إجلالا لله تعالى صور جرم مع الله أين الناس اسمه كرسولا الله يتمر مشيدة كذا to ka taba inda layi min siddiqin agun Allah za a rubuta kana daga cikin siddiqai wa an sayyid ibn sakina labari ya zo daga sayyid dan sakina annahu qala yace balagani labari ya iso mana anna ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali ibn abi talib nazara ila rajulin ya kalli wani mutum ya tubu yana rubuta bismillahir rahmanir rahim fa qala lahu sayyidina ali yake ce da hin jawada haka kyauta ta rubuta ta fa inna rajulan jawada ha duk mutumin da ya kyauta ta rubuta bismillah to gafara Allahu lahu anhu Allah zai masa gafara aida qala yace inna tajrid bismillahir rahmanir rahim domin mutum ta dawidi ya kyauta ta rubuta bismillah yuhsinul wajh yana kyauta ta fuskan bani adam warwiya an rawaitin أنه لما نزل قوله تعالى يا إن الله يزوج إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم to yayin da Allah ya zauge innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim qala alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da amincin Allah yace ra'uwa ku ajiye ta fi sadar rasaila tsakiyar wasiqun wadda fatiri da takardun wal mukatibati da abin rubutu fa inna ma kanu yaktubuna suna rubuta qabla zalika da kafin wannan ana rubuta bismika allahumma kaza fi dariqil wali hadi fi asrar al-fatiha wa min fara'iliya yana daga falalan bismillahir rahmanir rahim innaha makatubatun fi awwali kullu suratin min alquran an rubuta bismillah daga farkon kowane sura wa min kawasiya daga kebe-kebensa katabtu na rubuta anna man kataba bismillahir rahmanir rahim jama'a duk wanda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim fi warqatin a warqa shine farar takarda ire wa irina marratin in dai ka rubuta bismillah a hirin da daya takarda wa alaƙad ala sagire ka ɗaura wa yaro a wuya ya zama laya allazi ya zau yaron da yake firi jiki fi naumi yana zabura a barcinsa to zala anhu zalika bi da izinin Allah wannan firgitar za ga yaro ya daina aw alaƙad ko idan mutum ya rataya li hizil auladi ga kiyaye 'ya'ya an jamil afati ga duk wani masihu in dai yaro an haife shi ka rubuta bismillah ayarin da da ka ɗaura masa laya to duk wata masifa Allah zai kare yaron nan wa man kataba hadi warqati duk wanda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim a warqa kamsa wa salasina marratin 35 wa allaka hadil baiti in dai ka rataye wannan layin a ɗakin ka lam yadkhulu shaytanu shaytan ba zai shiga gidan ba wala aljinn ko aljan wa tamsiru fil barakatu a gidan naka albarka zai yawa fi malihi a dukiyanka wa kasabihi da sana'anka wala yaji bi liraru wani cutarwa ba zai zo maka ba wa in allaka hafi dukani duk mutumin da ya rubuta wannan bismillah wato kafa talatin da biyar aka ma laya karata ya a kantinka ya za da ribu riban da a riba a kantinka zai karu wa amallahu anhu Allah zai makantar da ayyuni lahasidina idanun masu yi maka hasada wa zalimin da azzalimin wa yanfa'u bihi kullu zalika dukkanin wannan zai amfanar da kai wa man kataba duk wanda ya rubuta ta fi awwal yawmin min al-muharram idan farkon watan al-muharram ya kama fi waraqati a takarda mutum ya rubuta bismillah mi'ata wa salasa ayaran marratin ɗari da goma sha uku in dai mutum ya rubuta bismillah ɗari da goma sha uku ya rubuta ta to wannan ko in ya rubuta ɗari da goma sha uku wa amalaha ya ɗora ya a jikinsa la ya lalu su mummunan abu ba za ta shafe shi ba wala makaruhu ko abin ki wa huwa awwal baitihi muddata umri in ma farkon gidansa ne ga har iya rayuwa ku kula da wannan ba a farkon almuharram za ka rubuta bismillah ɗari wato ɗari da ɗaya wa malaha nan ne ko yawwa mutum zai rubuta farkon almuharram a takarda zai rubuta bismillah ɗari da goma sha uku in dai ka rubuta ɗari da sha uku wa a takarda fara wannan kuma wadda fana mutum ya binne shi to a yi mun canja shi a farkon almuharram mutum zai rubuta wato bismillah ɗari da goma sha uku wa mara ha ya ɗaura ya jikinsa la ya nalu wani su wa abu munan abu ba zai shafe shi ba wala makaruhun ko abin ƙi wa huwa wa ahla baitihi da yi da iyalansa muddat umri iya rayuwanka baki daya wa man kataba dai wa miya tabarrati duk wanda ya rubuta bismillah ɗari da ɗaya fi warakatin bai da a takarda fara wadda fa na bi bultani ya binne a gonansa hasana zar'uhu shukansa zai yi kyau watan ma'awani kuma wato amfanin gonan zai cika wa amana min al'abati duk wani masifa ba zai bujiro wannan ba amma sai ka binne inda ba za a taka ba wa hasana lahu barakati kuma zai sadu da albarka bi idnillahi ta'ala wa man kataba fi waraqati jama'a duk mutumin da ya nemi takarda ya rubuta bismillah bai ra'a takarda fara alhum marratin mutum ya rubuta bismillah dubu wa muhammala ala nafsi wannan bismillah dubin da kai sai kai laya ka riƙe kanka ya kunu mahibban inda al'adai a gun makiyanka zaka zama mai kwarjini wa mahabuban inda al'ahababi a gun masoya za ka ƙara sanka wa ma'azizan za ka zama mai buwaya wa mukarrima abin girmamawa bainan nasu tsakanin mutane wa fata Allahu alaihi Allah zai buɗa ma abuwa bar kairati kofofin alkhairi wa huwa bi amnin mutum yana cikin aminci wato zai samu amincewa wa afiyatin da lafiya da'iman madawwamiya hadhihi al-asrar wannan surori ne ajibatun masu ban mamaki wa kawasan garibatan da ke babu wanda suke garibai kaza wannan ya zo mana a kawasul qur'ani wa man katabaha duk mutumin da ya rubuta bismillah saba'ina marratin kafa saba'in summa wara hadi kabani sai ya sa wannan layin a cikin da kabani to wannan mamacin idan an gama da wannan bismillah saba'in da aka rubuta aka binne shi to amana hafizahullah wa Allah zai kiyaye shi min azabul qabri daga azaban qabri wa sahala alaihi aljawabu bi su'ali munkari wa nakiri tambayan da munkari da wa nakiri za su yi masa alahira Allah zai baye saukin ba da amsa wa man katabaha duk mutumin da ya rubuta bismillahir rahmanir ala rusas irin aluminium din nan a jiki zaka rubuta aluminium ko ya sani ai wanda ake irin tukunyan aluminium din nan salasa marrajin ka rubuta bismillah kafa uku sun mai kiduhu li sai da samaki sannan sai ka ɗinke wannan aluminium ɗin da abin farautan ka in birgi ne ma a jikin dalman za ka rubuta wayar mifil bari inda ka jefa ya kogi ta waje haka lihi ta ta ko ina kifaye sai sun zo minal adarabi ta kowane bangare ila shabaki zuwa ga wannan tarkon naka hata ta mudula abin tarkon naka in ka je sai kaga ya cika da kifi waya hasila lahu fawqa ma aradahu kuma za ka sadu da biye da abin da kake nufi minar samaki na kifi kulliyan baki ɗaya